gungun yaransa ko dai su zo wurin karatu ko su fita بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وديار جنجنا سنتبتك الله سبحانه وتعالى مقوى مقومي ديكا من سافية لهديه yau muna goma sha takwas ga watan ramadan hijiran ma'aikin allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara dubu da ɗari hudu da talatin da tara gida miladiya yau uku ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha takwas mun dawo don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a tafsirin maudu'i kamar yadda muka ɗauko tun daga kwanakin baya har kullum roƙonmu da allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da zukata masu kiyaye gaskiya da harasa masu faɗin gaskiya da gaɓuɓɓa masu aiki da gaskiya muna nan dai a cikin wannan littafi mai albarka littafin taisirul latifil mannan na babban malami al-imam jalil abdurrahman ibn nasir sa'id muna fatan Allah subhanahu wataala ya kai haske kabarinsa muna gaban da malam ke tattaunawa akan matsalan aqida da kuma tauhidi kallo na bai daya a cikin alqur'ani mai girma mun karanta gaba ta farko inda malam ya dauki fatihatul kitab ya tsefe ta ya fito da matsaloli ta aqida da ke cikin fatiha na tabbatar da kunci na fassaran da malam ya waɗannan ayoyi wanda bayan ya gama wannan fassara ƙarshe yake cewa wannan sura ta fatiha duk da ƙarancin ayoyinta amma ta tattari manya-manyan matsaloli na aƙida domin ta tattauna akan tauhidi da nau'o'in shi guda uku tauhidul rububiyya da tauhidul uluhiyya da tauhidul asma'i was sifat sannan wannan sura ta tabbatar da godiya ga Allah subhanahu wata'ala da kuma sunayen Allah da sifofinsa maɗaukaka hakanan wannan sura ta tabbatar da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sura ta tabbatar da makoma bayan mutuwa da kuma irin sakamakon da zai biyo baya ko dai na alkhairi ga wanda ya kyautata ko kuma kishiyan haka ga wanda ya munana wannan sura ta tabbatar da aqidan ahlus sunna cikin al'amarin qaddara cewa Allah subhanahu wataala ke kaddara komi amma dan adam shi ma yana da mashi'a yana da ganin dama da Allah ya bashi wannan sura ta yi magana akan asalin alkhairi da mabubbugan alkhairi shine ikhlasi ga Allah subhanahu wataala to suran dai ta tabbatar da ababe masu dama kaɗan kenan daga cikin ababen da malin ya ishara zuwa gare su gaba ta biyu ta aqida da ke cin alqur'ani mai girma ga baki dai kamar yadda malaika a cikin wannan littafi ita ce ya dauki fadin Allah subhanahu wataala qul amanna billahi wa ma unzila alayhi saka zamu nemi Allah rama ya karanta mana wannan ayoyi sai mu dora daga inda ya tsaya Allah rama ya sanar
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتم لما آتيتم من كتاب وحكمة ثم جاءكم لما وأنا معكم من الشاكرين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم وله أسلم من في السماوات والأرض وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون
hasbu jazakallahu khair malam ya dauki wannan aya mai albarka aya a cikin sura ali imran Allah subhanahu wataala yake cewa a farkon wannan aya kul amanna billahi ka gaya musu kai annabi sallallahu alaihi wa sallama kenan cewa amanna billahi lalle mun yi imani da Allah wa ma unzila alaina hakanan mun yi imani da abin nan da aka saukar a kanmu shine alqur'ani mai girma wa ma unzila ala ibrahim mun yi imani da abin da aka saukar akan annabi ibrahim shine suhuf da Allah ya magana cewa an saukar ma annabi ibrahim wa isma'il mun yi imani da littafin da aka saukar ma isma'il wa ishaq mun yi imani da littafin da aka saukar ma ishaq wa yaqub da littafin da aka saukar ma yaqub da shari'a wal asbab da hukunce-hukunce da shari'ar da aka saukar ma al'asbab al'asbab su ne annabawan da Allah ya aiko cikin ƙabilolin banu isra'i kamar yadda ya ce wa ƙaffa'ana bu murna ta yi asharata asbaban umama Allah ya aiko annabawa a cikin ƙabilun banu isra'i ƙabilunsu guda goma sha biyu to waɗannan annabawa da manzannin da Allah ya turo a cikinsu mun yi imani da littattafan da Allah ya saukar musu da hukunce-hukunce da dokoki wa ma'otiya Musa hakanan mun yi imani da abin da aka ba annabi Musa shine at-taura wa Isa mun yi imani da abin nan da aka ba annabi Isa ita ce injila wan nabiyuna min rabbihim hakanan kuma mun yi imani da dukkan abin da aka wa annabawan Allah gabaki ɗayan su an keɓe waɗansu annabawa an ambaci sunansu sai kuma daga ƙarshe sai Allah ya gani maganar sai ce wannan biyu ne min rabbi da sauran annabawa waɗanda ma ba a faɗe su ba duk mun yi imani da abin nan da Allah subhanahu wata'ala ya saukar musu na daga littattafai da kuma hukunce hukunci la nufarriqu baina ahadin minhum da dai ba za mu raba tsakanin annabawan Allah ba ba za mu imani da sashi mu kafirce mu sashi ba za mu yarda da sashi mu ki amincewa da sashin su ba gabaki ɗayansu mun yi imani da su cewa annabawa ne na Allah waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana sunayensu kamar waɗannan mun yi imani da su kamar yadda Allah ya faɗi wanda Allah bai gaya mana sunayensu ba ya bar su a rufe ce wannabiyuna to mu ma sai mu ce mun yi imani da annabiyuna kama qala Allah kamar yadda Allah din ya faɗi wa nahnu lahu muslimun kasancewa ba zai yi kai furuci ko ka kudurta wani abu a zuciyanka kai furuci da shi da harshenka sannan kuma gababban ka suke aiwatar da shi ba sai Allah ce wa nahnu lahu muslimun kuma mu dinnan masu miƙa wuya ne ga Allah subhanahu wataala gababban mu za su aiwatar da abin da zukatan mu suka kudurta gababban mu za su yi aiki da abin da harafan mu suka faɗi wannan ita ce aya ta biyu da malam ya dauka domin ya tsokaci akan ta dangane da abin da ke da alaka da aqidojin da Allah ya tabbatar a cikin alqur'ani mai girma wannan aya tana cikin suratul ali imran amma akwai kwatan kwacinta a cikin suratul baqara mun sani ba ko Allah ma zaka iya tuna ta suratul baqara da in takaitattun bambance bambancen da ke tsakanin su da wannan wacce ce qulu amanna billahi maimakon qul zaka tuna da ita Allah ma to a san ko man ita da Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وما أنزل إلينا وما أنزل قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وموسى وعيسى وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ka san iya wa'azi da irin salon yadda ake wannan da alaran mai mai jan baki sai wanda ya koya shi alaran mai bai riga ya koya ba tukuna to wannan aya cikin suratul baqara ta ce ne qulu amanna a wannan ko aya ta ali imran sai ce qul amanna kaga akwai bambanci wancan qulu mutane ne ake umurtan su wannan ko qul ana umurtan mutum ɗaya ne qul kai annabi sallallahu alaihi wasallama ga ya musu a wancan aya cikin suratul ali imran ya ce wa ma'un zila alaina a cikin ayan sautin bakara ya ce wa ma'un zila ilaina sannan a cikin ayan sautin ali imran ya ce wa ma'uciya musa wa isa wanne biyuna a cikin bakara ya ce wa ma'uciya musa wa isa wa ma'uciyan na biyuna na rafi waɗannan su ne 'yan takaitattun bambance-bambancen da ke cikin wa'annan ayoyi guda biyu wacce ta zo a cikin sautin bakara da wacce ta zo a cikin Ali Imran ina ga kafin mu shiga cikin bayanan malam babu laifi mu dan kawo aujo fuskokin da ko kuma dalilan waɗannan bambance-bambancen da suka ba waɗannan ayoyin kaga a cikin sautu Ali a cikin sautu Baqara Allah subhanahu wata'ala ya kawo maganan yahudi a farko ya ce wa qalu kunu hudan aw nasara ta yahudu da kirista suka riya cewa ka zama ba yahudi ne sai ka samu shirya in ka zama ba yahudi ka zama mutumin kirki kirista suka riya cewa idan ka zama kirista ka zama mutumin kirki shine yahudu suka ba da umarni cewa ka zama ba yahudi kirista suka yi umarni cewa ka zama kirista shine wa qalu kunu hudan aw nasara sai Allah ya ce mini bal millata ibrahim hanifa ƙarya ne idan ka zama bai hude ba shari'a ba idan ka zama kirista ba ka shari'a ba saboda yahudanci akwai ababe na saban Allah da shirka da Allah da dama da ya shigo cikin su kamar aqidar yadullahi maghlula kaga yahudu suka faɗi wannan cewa Allah maruwaci ne kaga wannan aqidan yahudi ne da sauran dai kafirci wanda har ya sanya suka zama al-maghdubi alaihim kamar da makanta a cikin fatiha kirista suka zama abdalli kamar da makanta a cikin fatiha shine sai Allah ya musu raddi ya ce bal millati ibrahim hanifan wa ma kana min mushriki to tunda sun ce qulu sun umarci mutane ne to sai ayan suratul baqara sai ta ce qulu amanna billahi abinda za ku yi abinda za ku faɗi shine ku ce mun yi imani da Allah ita ko ta Ali Imran magana ce aka fuskantar da ita ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ba tare daga yahudu ko kirista sun kalubalance shi ba sai aka ce qul amanna billahi ka gaya masa cewa mun yi imani da Allah da aka na cikin suratul baqara raddi ce ake yi ga yahudu da kirista da suka ce ku musulmi in kuna son ku samu shari'a sai dai ku yahudanci ko ku kiristanci sai Allah ce qulu amanna billahi kar ku yahudanci kar ku kiristanci abinda za ku ci shine ku ce mun yi imani da Allah da aka wajibi na farko kenan na bambancin da ke tsakanin qulu na cikin suratul baqara da kuma qul na cikin suratul ali imran sai bambanci na biyu ya ce wa ma unzila alaina cikin suratul ali imran cikin suratul baqara sai ya ce wa ma unzila ilaina kaga a cikin suratul ali imran wa ma unzila alaina wane ne aka ce wannan magana annabi sallallahu alaihi wa sallam wa ma unzila alaina da abin da ya sauka ya sauko akan mu ta ina alqur'ani mai girma yake zuwa mu annabi ta sama ko ba ta sama bane ta sama alqur'ani yake zuwa da aka sai ce wa ma unzila alaina da abin da aka saukar akan mu wato ta sama ne sai ya sauko mana amma na cikin sautul bakara da ya ce wa ma unzila ilaina sauran musulmi ta ina alkur'ani ke zuwa musu ba ta inda baya zuwa ba ta inda baya zuwa wani lokaci malami da dalibi za su zauna yana karanta mishi da aka ba ta sama ya zo mishi wani lokaci liman ne zai hau bari ya karanta maka aya wani lokaci ma malamin yana ƙasa dalibin yana sama wani lokaci kana kwance ƙur'anin zai zo maka da haka babu dai wani yanayi babu jihan da Qur'ani bai zuwa ga sauran gama garin musulmi su ba wani yin sarki musu da haka akan iya samun lokaci Al-Qur'ani ya iso gare ka ta sama wani lokaci ta ƙasa wani lokaci ta gaba da gaba wani lokaci ma ka juya baya a gaya maka haka nan Al-Qur'ani ba ta inda bai zuwa musulmi amma shi annabi hanya ɗaya ce Al-Qur'ani ke zuwa mishi shine ta sama ta hanyar wahayi wahayi shi ake masa babu wanda ke zama yi mishi wa'azi ya ce mishi bari in maka wa'azi sai karanta mishi alqur'ani a lokacin sai annabi ya ji alqur'ani a hanya ɗaya ce ake ba a nisa sama alqur'ani ta hanyar yi mishi wa'azi to tun da nan manzon Allah ake magana sai aka ce qul amanna billahi wa ma unzila alaina da abin da aka saukar akan mu da aka sako da shi aka yi daga sama zuwa ƙasa shi ko lokacin da ake maganar musulmi ga baki daya sai suka ce wa ma unzila ilaina da abin da aka saukar zuwa gare mu da aka ko gaba da gaba ne malami ya zauna tsakankanin shi da dalibi ya karanta masa alqur'ani ko ya fassara masa ko ko ta hanyar ma dalibin yana kwance malamin yana zaune ko malamin yana sama dalibin yana ƙasa ko dalibin yana sama malamin yana ƙasa ko yana kwance ko yana zaune ko yana tafiya ko na ma a mota qur'ani da yana zuwa mishi da aka babu wani yanayi kenan da zai zuwa ma ɗaiɗaikun musulmi wannan shi ne bambanci na biyu da ke tsakankanin waɗannan ayoyi sai ya ce wa ma'uciyar musa wa isa a cikin sautul bakara sai ya ce wa ma'uciyar nabiyu wa ma'uciyar nabiyu a ali iran sai ya ce wa ma'uciyar musa wa isa wan nabiyuna ya ce wa ma'uciyar nabiyuna ba to bambancin da ke tsakankanin shi ne a cikin sautul ali imran kafin waɗannan ayoyin ayan farko da alaran mai karanta wa iz akhadha Allahu mithaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin an riga an yi maganin al-isa din nan an riga an yi maganin shi ayan baya cewa annabi sallama ka tuna mu al'umman ka lokacin nan da Allah subhanahu wataala ya dauki alƙawari da annabawa cewa lama ataitukum cewa idan na aiko idan na turo manzanni la tu'minun nabiyyi haka ne lama ataitukum min kitabin wa hikma idan na turo da littattafai da hikima Allah ya riga yi maganar cewa ya ya riga yi maganar cewa lama ataitukum to ba bukatun sai an sake mai tashi sai aka wadatu da wancan wa ma'uciyan da aka faɗi a baya ba ƙara mai tashi a nan wanda a cikin sautul baƙara babu irin wannan jimlan kafin wancan ayar da aka sai ce wa ma'uciyan na biyu da abin da aka bai wa annabawa a kafin annabi sallallahu alaihi wa sallam to wannan dai a takaice yan bambance bambancen da ke tsakankanin ayan da ke cikin sautul baƙara da da wannan aya da ke cikin surat Ali Imran wanda malam ya dauka zai yi bayanin akidu da ke cikin ta sai malam ya ce hadhihi al-ayatu al-karima kaga wannan aya mai girma laha sha'anun kabir tana da wani matsayi mai girma kana alaihi salatu wassalam yaqra'uha kathiran fi ar-rak'ati al-ula min sunnati as-subh manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance so da yawa yakan karanta ta a raka'a ta farko a cikin sallan da ake yi na nafila kafin sallan asuba ita ce raka'ata al-fajr manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta wannan aya da yawa a raka'a ta farko ta raka'atul fajr to wallahu a'lam abinda muka samu a cikin nassin da al-Imam Muslim ya rawaito shine na bakaran ne annabi ke karantawa ba wannan ta Ali Imran din ba to malam ya dauki ma'anan ne yake nufi tunda ma'anan su duk abu da suke nufi ba wani bambanci a babin ma'anan amma shi ya kawo wannan ta Ali Imran sai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kan karanta ta as-sunnatu subh amma wacce muka samu cewa manzon Allah na karanta ta a sallan raka'atul fajr wacce ake kafin sallan asubahi ta nafila kenan ita ce ayan cikin suratul baqara qulu amanna billahi wanda a raka'a ta biyu kuma sai ya karanta qul ta'alu atlu ma annan qul ya ahli alkitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum sai ya karanta ayan baqara a raka'a ta farko ayan cikin suratul ali imran a raka'a ta amma ba wannan ne yake karantawa amma mai yiwa malin ya dauki diddai ma'anansa ɗaya ne duk safan da ke ciki abu ɗaya ne babu wani bambanci sai ce to wannan ayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana karanta ta da yawa a cikin raka'atul fajr kaga a raka'atul fajr ana karanta kuliya da qul huwallahu a wata sallah a wata sallah kuma in kaga dama sai ka karanta da qulu amanna bi qulu amanna billahi da kuma qul ta'alu abunnan ne ne kace kuliya ahlul kitabi wani ya alkita da ta'ala ila kalimatin sawa'in bayanin wa bayin to da ka duka sunnoni ne duk wanda ka karanta a ciki ne to mala yake cewa wa qad ishtamalat ala jami'i ma yajibu al-iman bihi wannan aya duk da karancin tsawanta to ta tattara duk wani abin da ya wajaba a imani shi wannan ayan ta ta wani aiki sai malama kai idan ka dubi wannan ayan kallo na gurguje haka kai ba za ka ga wannan ayan ta kawo duk abin da ya wajaba in imani da shi ba to kai abin da ka gani imani da Allah da imani da alqur'ani da kuma annabawa shikenan abin da kai ka gani to shi malam sai ya ce wannan aya ta tattara duk wani abin da ya wajaba in imani da shi to wannan ayan ta kawo shi yace fa innal imana fa innal imana shar'i shi imani a shar'ance in aka ce al'imanu zai kawo maka ta'arifin imani kenan zai kawo maka ta'arifin shi definition menene imani kafin makaranta ban sani ba menene imani tunda da aida yawa kuna cewa mun mun ne muna da imani to menene imani menene imani wai ba san me imani wa ce ai mun mun ne ai muna da imani me imani to sai malamin ce huwa tasdiqul qalbi shine gaskatawa na zuciya a ta cikakken gaskatawa cikakken gaskatawa gaskatawan da yake babu shakka babu tababa babu kokonto ɗari bisa ɗari ka gaskata babu wata kofa cikin kofofi da shakka ke zuwa maka babu tababa babu raba kafa ɗari bisa ɗari ka yadda ka amince malai ce wa iqraruhu da kuma ikirari ikirari shine ka fito ka bayyana zuciyanka ta kudurta kuma harshenka ya furta bi hadhihi al-usul da waɗannan abubuwan da ake so kai imani da su idan zuciyanka ta kudurta su to sai harshenka kuma ya fito ƙarara ya faɗi su al-mutabammin li a'mal al-jawarihi wa li a'mal al-qulub zuciyanka ta kudurta bakinka ya faɗi kuma gaɓuɓɓanka suna aikatawa aikace-aikacen nan na zuciya ko na gaɓuɓɓa kenan imani abubuwa guda uku ne suka taru suka yi imani wannan shine a cikin aqidar musulmi abubuwa guda uku su ne suka taru suka haifar da imani abu na farko gaskatawa zuci abu na biyu furuci da harshe abu na uku aiki da gaɓoɓa duk cikansu imani sunansu idan ɗaya daga ciki ya san shi to ko dai ya zama babu imanin gabaki ɗaya ko kuma ya zama imanin tauyayye ne malam zai ɗan yi ishara a gaba kaɗan ne dole wa'annan abubuwan su taru sannan a samar da nagartaccen imani ingantacce ƙudurin zuci furishin harshe furicin harshe aikin gaɓoɓɓa shi ne abin da malin ke nufi a cikin wannan tarihi da haka inda a tambaye ka ma huwal imanu menene imani a shar'anci sai ka ce huwa tasbiqul qalbi at-tami shine zuciya ya samu cikakken kudurtawa da gasgatawa wa iqraruhu harshe ya furta almutadamminu li a'mali aljawarihi wa li a'mali alqulub aikace aikacen gaba da aikace aikacen zuciya kuma su gasgata malai cewa ko bi hadha al-i'tibar idan muka fanci imani a matsayin wannan tunda ya ce qul amanna kun gane dalilin kawo ta arifin imani tunda ya ce ka ce amanna mun yi imani to me imani to shine ma da sai kawo fasaran imani sai ce to idan muka fahimce shi a haka to ya da kullu fihi islam to ai musulunci ma shi da ciki ke tunda an ce ka ce mun yi imani kuma imani sai aiki ya shigo to tunda sai aiki ya shigo to menene aiki sallah azumi zakka hajji biyayya ga iyaye sadaka wane wane wane kenan aikace aikace sun shigo musulunci ya shigo ke musulunci ya shigo wa tadkhulu fihi al-a'malu as-salihatu kulluha aikace aikacen kirki gabaki ɗaya sun shiga cikin wannan imani wa hiya imani duk aikace aikacen kirki su ma imani zaka ga wani zai miki a masallaci idan ya ga mutane suna wasa da sallar mutum sai ce jama'a imanin mu yayi rauni sallan wuturi na gagara me yake nufi ashe aikin sallah din shi ma yana cikin imani ashe imani ba aikin zuci bane kawai idan mutane suka koma makaryata maciya amana sai wani ya miƙe ya ce imanin mu yayi rauni mutane suna cin amana ashe ka yadda kenan cewa rukun rukun rukun amana da gaskiya yana daga cikin imani sai da an fahimta idan zamantakewan aure a gidajen aure ya balbalce mata suna saba wa mazajensu sai a ce mata imaninsu ya yi rauni ba sa da'a ga mazaje idan mazaje suna tauye haƙƙin mataye sai a ce mazaje imaninsu ya yi rauni ba sa ba da haƙƙin matayensu to kenan kowa ya yadda cewa aikace aikace na daga cikin imani shine abin da malam ke magana abin da ya sa malam ya kawo wannan fassara domin akwai waɗansu ƙungiyoyi na bid'a ne da suke cire aiki cikin abin da ake kira da imani su a wurinsu kawai idan mai kayyarda kayyarda akwai Allah shi kenan makomin kwaɗe da annabi sallallahu alaihi wasallam ko da a wannan lokacin ko mutum yana sujjada ga gunki ko da yana shan jini ko da yana yankan kai ko da yana luwaɗi ko da yana zina shi kenan kawai shi mummuni wannan gurɓatacciyar aƙida ce aƙida ce ɓatacciyar aƙida su a cikin aƙidansu ma ba fir'auna mummuni ne fir'auna mu'minin a cikin aqida murji'a ke murji'a suna aqidan murji'a me ma'anar murji'a alladheena yu'akhiruna al-i'a yu'akhiruna al-amala an musamma al-iman ma'anan al-irja'u da ma ke qalu arjih wa aqaw bi ma'ana arji'u mai da shi baya to murji'a kenan waɗanda suke cire imani a cikin aiki a cikin imani su imani abu ne suka yadda akwai Allah an ka yadda akwai Allah shi kenan ka zama mu suka ce ai fir'auna mummuni ne tun da gashi ya ce ana rabbukum al'ala kenan fir'auna ya da akwai Allah amma dai kawai shi ne babba to tun da ya da akwai Allah shi kenan magana ta kare su a gurin su fir'auna mummuni ne to kaga wannan akidan ai kafirci kuma akida ce daga cikin akidun yan sufiya dan dariku da dama akidan su ne wannan aqidan su ne shine yanzu zaka ga suna ta fito da aqidun shine zaka suna ta fito da wannan aqidun yanzu kawo wahidatul wujud wani lokaci su kira shi alhaqiqa wai su ne yan haqiqa me haqiqa kowa da ka gani haqiqan Allah ne shine abin da suke nufi da haqiqa kowa ka gani wannan haqiqanin shi Allah ne wannan haqiqanin shi Allah ne har wannan abin haqiqanin shi Allah ne shine ma'anar wahidatul wujud wato duk abin da ka gani a duniya abu ɗaya ne shine wahidatul wujud duk wani abu samanni to abu ɗaya ne Allah samanni ne a Allah samanni ne ko babu Allah samanni ne man Allah samanni ne Allah samanni ne to mutum ma samanni ne ko ba samanni bane samanni ne to da mutum da Allah da abu ɗaya ne daga nan ne suka samu wannan gurɓataccen akida to duk ire-iren wannan gurbatun akidun dama za ga haka suke da cakuɗe ɗiniya da junansu to shi yasa shi ma la'anar sai yake ce maka fahiyya iman wahiya min asarin imani waɗannan aikace-aikace na aikace-aikace na ibadu suna daga cikin alamomi na imani tabbas kamar da na ba da misalai yanzu fa'iza uƙilƙal iman da kalafihi ma zukiya idan aka yi tsalakin imani aka yi tsalakin shi aka ce wani na da imani me yake nufi ya kudurta a zuci harshen shi ya faɗi kuma an ga yana aiki da abin da ya kudurta sai a kira shi mai imani amma mutum ya kudurta a zuci amma kuma ka gan shi yana sabo za ka ce kai wallah wannan bai da imani kai wani lokaci ma har tausayi na yau da kullum idan ka ga wani yana dukan wani dabba wata dabba sai ka ce wani bai da imani me kake nufi rahama ce ba shi a cikin zuciyar shi amma sai ka kore mishi imani duk dai wannan yana nuni akan cewa aikace aikacen alkhairi suna daga cikin ababen da ake kiransu imani ba a bambance tsakankanin imani da aiki wakazalika idza uqilqa al-islam fa innahu yadkhulu fihi al-iman haka nan ma idan aka ce musulunci to ya hada da imani fa idza korina bainal islamu bainal islami wal imani idan kuma aka hada tsakankanin al islam wal iman to sirr al imanu bima fil qalbi sai a fassara imani da abin da ke cikin zuciya min al aqaid sahihati na daga ingantattun aqidu wal iradat salihati da nufi ninyoyi masu kyau wa fassara al islamu bil a'mal al zahira da kuma fassara musulunci da kuma aikace aikace na gaba kun ga jiya mun yi magana akan alqadar wal qada kun tuna mun yi magana akan alqada wal qadar cewa da alqadar da alqada kowanne daga cikin su yana da ma'anar shi idan sun haɗu amma idan sun rabu fa alqada yana ɗaukar ma'anar alqadar alqadar yana ɗaukar ma'anar alqada to shine nan malin ya kawo maka waɗannan akwai ire-iren waɗannan kalmomin a musulunci idan suka haɗu a wuri ɗaya to kowane yana da ma'anarsa amma in aka zo da guda ɗayan to yana wakiltan ɗayan to daga ciki akwai al-islamu wal imanu idan suka haɗu a wuri ɗaya kaga an kawo su an ce mutane su imani su zama musulmi abinda ake nufi da imani shine su kudurta da zuci abinda ake nufi da al-islamu shine su yi aiki daga ubba an fahimta kamar yadda ya zo a cikin hadisin jibril ba ni labari menene imani sai ce imani shine ka kudurta samu kai imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa da ran tashin alkiyama kuma kai imani da addara ta alkhairi ta shari to menene musulunci sai ce shine kai ka tsaye da sallah ka bada zakka kai haji kai azumi kai wayi kai wayi sai ya fassara imani da aikace aikacen musulunci musulunci da aikace-aikacen gaba to idan kaga an hada su a wuri daya an ce da musulmi musulmi masu imani to ana nufin waɗanda suka kudurta da zuciyarsu kuma suka aiki da gaɓoɓinsu amma idan kaga an ce kawai ana neman mummunai to aka yi shiru to ana nufin masu imanin a zuci masu aiki da gaɓoɓa haka nan aka ce ana neman musulmi ana nufin masu imani a zuci masu aiki da gaɓoɓa kila an fahimci bambancin da malai ke so ya tabbatar a nan malai ce waka zalika idza jumi'a bayna al-iman wal amal salih haka nan idan aka gwama tsakankanin imani da kyawawan ayyuka to abinda ake nufi al-imanu lima fil batin imani shine kuduri na zuci wal amal salih shi kuma kyawawan ayyuka huwa zahir shine ababen da ke bayyana zaka ji wadansu ayoyi da dama cikin Qur'ani suna cewa illal ladina amanu wa amilus salihat to a wannan lokaci me ake nufi illal ladina amanu waɗanda suka imani na gaskacin imani suka yi imani da Allah da littattafansa da manzanninsa da mala'ikunsa da tashin alkiyama da kanta suka yi kyawun ayyuka suka tsaya suka yi sallah suka yi azumi suka yi zakka suka yi hajji suka yi da'a ga iyaye suka yi gaskiya suka yi riƙon amana suka yi aikace aikace kuma na gaba da haka idan ka ji an goma tsakankanin musulunci da imani kowanne ya ɗauki ma'anansa amma in aka ware kowanne daga cikin su yana ɗaukan ɗaya to haka nan idan an goma tsakankanin imani da kyawun ayyuka ana nufin imani shine abin da ke zuci aika kuma kyawun ayyuka kuma ababen da ke gaɓoɓa malai ce wa ma'a itlaqil imani yadkhulu fihi al-amalu salih idan kuma kawai kaji aka an ce mutane su zama masu imani ko mutane su imani to ana nufin su yi imani da zuci kuma su kyawun ayyuka ya ce kama fi kasirin min al'ayaci kamar yadda yake wannan yana zuwa a mafi yawan ayoyin alƙur'ani mai girma shi ne ma'ana a tafsir mawdu'i din wato duk wata aya da kaji an maka maganin imani da kyawun ayyuka to imani ana nufin aikace aikacen zuci kyawun ayyuka ana maka maganan aikace aikace ne da roba duk inda kaji an yi magana akan imani da musulunci to ana nufin imani na zuci musulunci na gaɓuɓɓa in kuma ka ji kawai an faɗi imani in ka ji an faɗi imani to kawai ana nufin imani da musulunci da kyawun biyu in ka ji an faɗi musulunci kawai ana nufin imani da musulunci da kyawun biyu in ka ji an faɗi kyawun ayyuka kawai ana nufin imani da musulunci da kyawun biyu idan ka gane wannan da kyau shi ke sai malin ya dawo fassarar wannan aya sai ce fa qawluhu ta'ala faɗin Allah da yake cewa qul amanna billahi kai annabi sallallahu alaihi wa sallama ka fada musu ka fadi cewa amanna billahi mun yi imani da Allah yace ai qulu zalika bi alsinatikum ku fadi wannan da harasan kaga mana ya kawo wannan ayan amma kamar yana fassara cikin suratul baqara ne saboda duk dai ma'anar da yake sai yace qulu zalika bi alsinatikum ku fadi wannan da harasan mutawati'atan ala qulubikum kuma ya dace da abin da zuciyarka ta kudurta shi ne ma'anin mutawaƙi'a in aka ce in aka ce muwaƙa ne ne kenan wata shimfiɗa da ta dace wata shimfiɗa mai kyau da karkacciya da aka faɗi wannan da harshen ku mutawaƙi'atan inna nashi'atal layli hiya ashaddu waqa'an shi yafi hadawa tsakankanin zuci da harshe qiyamul layli رايد إحياء الليل بالعبادة أشد ترابطا بين القلب واللسان وشين معنى متواطئة عليه قلوبكم wato ku faɗi da harshen ku kuma ya dace da abin da zuciyanku ta kudurta wa hadha huwa al-qawl at-tam alladhi yatarattabu alayhi ath-thawab wal jazaa irin wannan furucin shine wanda Allah ya rataye da kyakkyawan sakamako a kansa ba furucin da ba shi da hakikani a cikin zuciya ba mutumin da bai kudurta a cikin zuciyarsa ba sai ya faɗi da harshensa wannan bai da wani kyakkyawan sakamako amma abin da ka kudurta a cikin zuci sai kuma harshenka ya furta to akan shi ne Allah zai yi kyakkyawan sakamako mali ce fa kama anna nutqa bil lisani bidun i'tiqad al qalb laysa bi imani bal huwa nifaq idan mutum ya rika furta abin da yake bai kudurta shi a cikin zuciyarsa wannan ba imani bane munafunci ne munafunci mutum ya ta furta abin da bai imani da shi a cikin zuciyarsa ba ya qulu nabi afwahihim ma laysa fi qulubihim Allah yana sifanta munafiqai yace suna faɗi da harashen su abin da yake bashi a cikin zuciyarsu mene suke faɗi wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bi idan sun zo wurin ku ko mummune kenan sai su ta furtawa da harshen su ce ai mu mun yi imani ai mu ma mummunan ne ai mu ma muna san shari'a bi afwayin kenan amma ya saba ma abin da ke cikin zukatansu Allah ce qad dakhalu bil kufri sun shigo da kafirci ne a cikin zuciyarsu shi wannan furci na su da harshe da haka da kafirci suka shigo kuma da shi suka fita idza ja'aka al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun kariya suke basu kurta cikin zuciyarsu da haka mutum ya tafirta abinda zuciyar shi bata kurta ba to wannan munafinci bai tsamar da mutum daga azaban Allah to haka nan kuma faka zalika alqawl alkhali min amal min amal alqalb adim at-ta'thir qalil alfa'ida haka nan kuma maganan da ya zama ga furci amma ba aiki ko da ko zuciyar ta kudu ana ta furtawa amma ba aiki to tasirin shi kadan ne tasirin shi kadan ne da haka abu uku ne ko dai mutum ya ta furtawa da harshe amma kuma bai yadda a cikin zuciyarsa shine malin ya kawo ce to munafinci kenan shine dabi'an munafiqan zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ko ko mutum ya yadda a cikin zuciyarsa ya yadda ya yadda ɗari bisa ɗari ya yadda amma ya ƙi yadda ya furta ya ƙi yadda ya furta balantana ya aiki shi kuma wannan mai na sunan shi wane kuma sunan shi ya yadda a cikin zuciyar shi ɗari bisa ɗari ya yadda amma ya ƙi yadda ya furta ya yadda da kaɗaituwar Allah ya yadda da Allah shi ne abin bauta na gaskiya sai aka ce to in ka yadda da wannan to furta da harshe ka ce ashhadu an la ilaha illallah kamar Abu Talib Abu Talib ya yadda da sakon Annabi sallallahu alaihi wasallam bai kare shi ya san ba makarici ba ya san abin da ya zo shi tabbas daga Allah kuma ya ga alamu ya ga misalai bila adadi amma ya farsa la ilaha illallah har ya wuce ya mutu arni ba ma wuce to shi wannan mai hukuncin shi wanda ya san hukuncin shi wanda ya san hukuncin shi daga hannun in ba shi da ne ya yadda da zuciyarsa ya yadda ya yadda duk nau'o'in kafirci ne amma kowanne da irin nashi sunan karka ce wai kafirci wannan kowa ya san kafirci ne munafiqan ma aika gare ne amma kowanne kafirci akwai ta kofan da yake biyo ba shi wancan na farkon wanda ya ki yadda da zuciyar shi amma yana ta fartawa da harshe shi sunan shi munafiki amma munafiqai aika kafirai ne kafirai ne kowa san kafirai ne to shi wannan nabiyin ya yi da zuciyar shi amma kuma ya ki yadda ya fara shi kuma mai wani fi katsancin shi ta ina yanzu ba ya san shi na wannan wace zalimin da nasu ba shi ne zalimin da nasu na to wani ya ce ya yi ha'inci wato ina kalmomin da kuke to ala'ayyar dai to na na wani ce wa mashirki ne shirka mai yayi ai bai shirka da kowa ba in wannan ne bai hada Allah da kowa ba ya bai da amma kofurta ne yake na'am a amma ka zo da kai ba da kai ba na'am na'am ban ji ba shine kibir wannan kafircin shi ta kofin girman kai irin kafircin shedan kenan shine qur'ani ya faɗi cewa wa jahadu biha wa sayqanatha anfusuhum zulman wa uluwan girman kai kenan da isa shi wannan kafircin nashi ta kofan girman kai a kan jazakallahu walakin adh-dhalimin bi ayati llahi yajhadun ba sa kare taka sai dai girman kai ne kawai sa ba za su bi ka sun yadda wa jahadu biha sun yi musunta amma wa sayqanatha anfusuhum zuciyar ta tabbata wannan abin gaskiya ne amma sun ƙi furtawa sun ƙi yin aiki sun ƙi bin shi me yasa girman kai zulman wa uluwan zulman wa uluwan girman kai da kuma zaluncin kai to kaga wannan na biyu ke to akwai kuma wanda zai kudurta ya kuma furta amma yake aiki shine wanda malin ya kawo nan ya yarda ya furta amma kuma ya ki aiki shi kuma wannan fa shine wani wani san sunan wannan zuciyar shi ta yarda kuma ya furta la ilaha illallah muhammadur rasulullah amma ya ki aiki ya ki ya ki na'am fasiki a hasan jazakallahu khair wa yazuna ka kai muhammad Allah ya ma albarka sunan shi fasiki sunan shi fasiki to shine nan malai ke cewa wanda zai furta alhalin zuciyar shi alkhali min amal qalbi alimat ta'sir qalil fa'ida fa'idan shi kadan ne fasiki ne fasiki ne to malai yake cewa ina da konan ne wurin da ya kamata mu tsaya sai mu tashi wa fi qawlihi qul sai a fara fassaran ayan sosai ina ga insha Allah ta'ala nan za mu tsaya abin da da muka gabatar a wannan takaitaccen zama na daidai mun karanta wannan ayan sun sauti Ali Imran sannan kuma mun ji bambance-bambance guda uku da ke tsakankaninta da ayan sun sauti al-Baqarah mun kuma ji cewa wannan aya tana da kima da daraja da muhimmanci kwarai da gaske domin ta tattara duk wani abin da ya waje ba a yi imani da shi to wannan aya ta kawo shi mun ji wannan sakon a jimlace duk da ba mu shiga ciki ba amma dai malin ya mana bayan cewa duk wani abin da ya waje ba a yi imani da shi to wannan aya ta kawo shi kuma malin ya kawo mana fassara ta'arifi definition na al-iman in aka ce imani me ake nufi ai mun faɗi ban sani ba ko akwai wanda zai iya tunawa a Hausa ba sai ka kashi da larabcin shi in aka ce imani shine ko da a Hausa wanda ya iya da larabci ba wanda ba zai iya bai ko da Hausa in aka ce imani me ake nufi na'am Hassan barakallahu fi kai wani sunanka Muhammad Mahmud daidai da Muhammad da Mahmud Allah ya muku albarka yace shine mutum ya kudata da zuciya ya furta da harshen shi kuma ya aiki da kokon shi shine imani ai haka muka karanta shine imani mutum ya kudata da zuciya ya furta da harshe ya kuma ya aiki da kokon sa har muka ta kawo misalai cewa wanda bai aiki da kokon shi to sai ga mun yarda cewa ba shi da imani cikakke to mun ji wannan sannan kuma mun ji cewa ashe idan kaga a cikin alkur'ani mai girma Allah ya ce ai imani kuma ai kyawawan ayyuka to a wannan lokacin imani ana nufin na zuci kyawawan ayyuka ana nufin na gaba idan a cikin alkur'ani mai girma ko a cikin hadisi kaga an kawo imani an kawo musulunci abinda ake nufin imani na zuci ke musulunci aikace aikacen gaba haka yake mun karanta a cikin wannan bayanai da malami to haka nan kuma mun karanta cewa ma'anan qul amanna billahi shine ku furta da harshen ku kuma ya dace da abin da zuciyar ku ta kudace kuma ku yi aiki aiki tuku har shine sai malam ya kawo karkaso mutane a gurin imani guda uku nan duka gabaki daya shari'a ba ta san su wanda zai yarda wanda zai kiyarda da zuciyarsa ya rika furtawa da harshe sunan wannan mene muka ce munafiki wanda ya ki yadda da zuciyarsa amma kuma yana tafurtawa da harshe wannan kwararre kenan gurin munafunci akwai mutum na biyu wanda ya yadda da zuciyar nasa ya yadda ya salla ya gamsu amma ya ki furtawa shi kuma wannan muka ce mene sunan shi mustakbir mai girman kai kafircin shi ta kofan girman kai dama kofofin kafirci suna da yawa to kaji guda biyu kaji akwai kofan kafirci ta sashin munafinci akwai kofan kafirci ta sashin girman kai irin yanda fir'auna da mutanensa suka yi irin yanda su alwalid bin mughira su abu jahal suka yi in sun kebe ya su ya su sukan ce kai mutumin nan fa ba boka bane ba mai sihiri bane ba mai kaza bane ba mai kaza bane mutumin nan fa abin da ya zo shi ba gaskiya ne amma bai kai ce mu dawo mu gidan su wani hasada hasada min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum al-haq bayan gaskin ya riga ya bayyana musu sai hasada ta hana su bi to hasada da girman kai kenan to irin wannan kafircin kafircin girman kai sunan shi ba akwai ba mutum na uku shine wanda zai yarda da zuciya ya furta da harshe amma ya aiki Muhammad ya ce sunan shi fasik sunan shi fasik kuma haka yake to mutum na hudu shine wanda shari'a take so ta yarda da shi mutumin da zai kurta da zuci ya furta da harshe kuma gaɓuɓɓan shi su aiki shi kuma sunan shi wane waye san sunan wannan mutumin waye sunan wannan mutumin sunan shi mummuni ka ce misali ba sali sunan shi sunan shi mummuni mai imani abin magana kan imani to wannan shine abin da muka karanta a yau muna fatan Allah ka sanya albarka ga abin da muka karanta a za mu ƙara amfani da wannan dama mu ƙara godiya ga Allah subhanahu wataala a matsayin Allah na ar-rabb kamar yadda muka karanta a karatuttukan baya cewa ƙarƙashin rububiyan Allah ne yake ni'imtar da mu duk wata ni'ima tana ƙarƙashin rububiyan Allah tana ƙarƙashin sifan Allah ta Ar-Rahmanur Rahim ai duk mun karanta wannan to kaga cikin rahmar Allah subhanahu wataala ga bayinsa ya saukar mana da ruwa mamako jiya da haka Allah mun gode mun gode mun gode wata mata ta ce Allah na gode na gode Allah saka maka da alheri saboda tsawon murna sai murna sai murna yawa wai bashi ne ya mata yawa sai sai tunanin hanyar magance wannan matsalan kawai ta sake cin wani bashin ta je umara ta roƙo Allah haka ta tunani shi kenan sai ta koje ta sake cin wani bashin sai ta tafi umara ta je ta roƙi Allah ta roƙi Allah ta roƙi Allah to akan hanyar ta na dawo daga gida sai aka yi dace wani tsayawa ta zakan dukiyar shi ta kosa ta dawo gida ta ta duba kuɗi ta ga kuɗi ne marasa gaba ta miƙe a gaban yan ɗaki Allah na gode na gode Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya saka maka da alkhairi ta ce mai yan ɗakin ta aje a taya mu godiya ku tashi mu tafi ka'aba a taya mu godiya aje a yi mishi godiya aka tafi aka yi mishi godiya to da ka mun gode ma Allah Allah ka karo mana cikin falalanka Allah ka ba mu ruwa damina mai yawa mai albarka Allah ka tsare gidajen mu ka tsare dukiyoyin mu ka tsare rayukan mu amma ya Allah muna roƙon wannan ruwa Allah ka ba mu damina mai yawa mai albarka sannan abu na biyu kun ga wannan masallaci da alhamdulillah yana ta samun tagomashi masu tallafan wannan masallaci suna ta bayyana dama masallacin nan ɗakin wani ne ɗakin Allah ne to kuma mu ɗin nan gabaki ɗaya mu bayin Allah ne to haka na sai kaga Allah subhanahu wata'ala yana ta turo masu yin masa hidima kuma kai da ganin yadda suke hidiman ka san ba dan kai suke yi ba duk ba su ma san da kai ba ba su ma ni maka san su ba a gani ba su ma ni maka san su ba waɗanda suke hidima ga masallacin nan Allah kaɗai san iyakan waɗansu suna nan suna yi a koyi waɗansu suna nan suna yi a sarari kaga yanzu wannan janareto da muke amfani da shi shekaran jiya nan aka ba mu wannan janareto wanda ya ba mu yana nan cikin mu tare da mu muna fatan ku sanya cikin addu'a Allah ya saka mishi alkhairi Allah ya ƙara yalwata arzikinsa Allah shirya masa zuri'ansa kuma wannan ba shine farkon taimakon da yi ba ba shi ne farkon taimakon da ya bayyana nan ya rike masu ya kyauta to ya je zage damsu da gaske yana ta taimaka masallacin nan tun daga farkon al'amura da aka Allah ya saka mishi da alkhairi akwai ma wani makwabcin shi ma wanda shi kuma duk wani abin da kaga an kyautata a cikin aikin masallacin nan ba wanda ya sa shi saboda dai shi ya fahimci ni bawan Allah ne kuma wannan ɗakin Allah ke gina idan ɗaki na za a gina babu yadda za a yi inda an yi kuskure in bari haka ya ɗauka don haka ya kawo kan shi ya tama Allah hidima ba mu wanda ya sani sai da ya daɗe yana yi masan nan haka fargaci a kai wani akwai abubuwa da yawa ma da kuɗin shi ma ya annan masallacin ba ma ainihin wanda ya gina ma'aure ya ci gaba da aikin masallacin ba shi wannan bawan Allah da kuɗin shi kuma muna tare da shi a baya ga nagartattun shawarwari wanda yake daga ji daga zuciya yake fito shi ma makwacin masallaci ne Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ƙara mishi rawa ƙara mishi haske shi da mishi tura to wannan mutum biyu kenan kawai na kawo idan ka tsaya waɗansu daga cikin su ma dama jagororin masallaci ne shi yasa ban tsaye ma kuɗin su ba irin su mala aminu ga sunan su wannan su sun tsaya kai da fata kamar yadda na faɗi rannan da amanin shi da gaskiyan shi aka gina wannan masallacin da kai koman shi musamman a wadancan shekaru yana da karfi sosai yana kaza kaza yanzu malaminu yana shirye da tafiya umara sai dai in ka je ka sha zanzan na san insha Allah ta'ala za a ƙara samun kazar kazar da karfi jiya na ga za a ɗauko teburin nan ina cewa ina wanda zai zauce maka mun ni ba zan iya ba in ce Allah wa kabar jiya ba yau ba ka gani banda irin su malam sha'ibu shi wannan shi ko ban faɗe shi ba dama shi malam sha'ibu yi aiki da gangan jiki kuma yi aiki da ilimin da Allah ya bashi kaga duk alkhairai ne wannan wato Allah ne ke turo bayan su sai malakin shi da mu kaga kwanaki muka bayani cewa teburin mu yana gidi-gidi yana gida-gida bismillah ala ina jin mun yi maganan a yau zuwa gobe sai gashi Allah ya kawo mana wannan tebur sai dai ina jin abinda ban faɗi ba a wancan lokacin cewa kujeran to ta dace da tebur kila da na ce kujeran ta dace da tebur to da an gama to amma sai ban faɗi wannan ba sai ne maganan tebur sai ko ba tebur to amma ba su zama tagwaye hakan da usaini ba tebur ɗin nagartacce mai kyau kujeran kuma na da da haka wanda ya kawo tebur ɗin a gaya min cewa da sauran aiki bai gama ba yau bai gama ba ya zo ya ƙari shi aikin shi tun da ya kawo tebur to ya kawo kuma kujera to Allah madaukakin sarki ya saka mu kowa da alkhairi kuma kamar da muke ta magana akai akai masallacin har yanzu dai yana nan yana neman cewa har yanzu ɗin nan maganar da ake yi duk da kasancewa ba mu karɓi masallacin daga hannun waɗanda suka yi wannan aikin ba har yanzu yanzu ba a karbe shi official ba amma har yanzu yanzu masallacin akwai gyare-gyare da dama bari ga muku ɗaya daga ciki kun ga sahu ɗaya biyu uku huɗu biyar sai kai sahu kusan bakwai zuwa takwas sannan za ka isa ƙofan farkon masallacin nan ai ba haka ya dace ba haka ya dace ba ya kamata ne a ce wanda ke sahu na farko idan alulan shi ta kari kawai ya bi ta ƙofan nan ya fita ko ta ƙofan nan sai da an fahimta da haka waɗannan windunan ƙofofi ne ƙofofi ya kamata su zama ba winduna ba kuma za su koma ƙofofinsa da izinin Allah saboda yanzu idan mutum sahun farko ranar juma'a yawan shi ta kari sai ya tararrata jama'a ta kuma sai sannan ya daga kun gano ka ga ratsa kawunan jama'a ranar juma'a ya haramun kuma ƙofar liman ya kamata a tsare shi saboda liman ne amma ta sanya dai dole mutumin tsawon farko na biyu na uku dole idan a zuwa shekaru dole ta kofar liman zai fita akwai karancin tsawo da kuma karancin ƙara kimanta liman ɗin karku cewa liman wannan matsalacin yankin a duka dai abin da ke da alaƙa da limancin tana da girma ne na ranar juma'a to ala ayi har kaga wannan na daga cikin aikace aikace kuma kun ga wannan janareton da ke aiki kun ga shi ma mai yake amfani da shi kuma ga shi yanzu muna shirye-shiryen da yake kafi insha Allah ta'ala yau sha takwas ga wata ranar yaushe ne za a fara yake kafi na ran talata kenan ko an sha ibran yaushe ne kuma sha ga abin nan ma nawa yaushe ne shiga yake kafi daren ashirin da ɗaya yaushe ne daren ashirin da ɗaya talatin kenan? talatin kenan ko ko yaushe yau dai sha takwas ga wata litini sha ta talata ashirin a to laraba kenan ko? talatin ne? wato daren talatin shi ne daren ashirin da ɗaya? to kenan wanda zai samu kwana goma ranar talatin kenan zai shigo yi kafi wanda zai samu kwana goma ku dai mun lissafin don a gane sosai gobe a gobe ko sha tara ne daren daren ashirin ne a daren ashirin da ɗaya ne a yi kafi ya fara to talata ne za a shigo itikafi bayan sallar la'asar ko kuma dai kafin fadawar rana ala qauli a ɗaya daga cikin maganganu guda biyu waɗansu kuma suka ce bayan asubahi kenan na ranar laraba kaga maganganu guda biyu ne dama ko dai wanda suke cewa rana ta fada maka a ciki to za ka shigo kenan kamar ranar talata kafin fadawar rana ko kuma waɗanda suke cewa bayan asubahi ake shiga to kaga ranar laraba kenan bayan sallar asuba to kaga zamu zamu iya cika in Allah ya koya to kaga sai fa an samar da wadataccen ruwa dauka mutum 100 sai iya tikafi a nan gashin da ake ganin gurin nan sabo masallaci sabo bayi sabo mimbari sabo ba ga ai mutane za su yi tafasar su yi tikafi to dauka mutum 100 ne wani irin ruwa za ka samu mutum ɗari kullum su yi wanka su yi alolan a zahar la'asar magriba isha'i ka gaba ka nan gani akwai aiki sannan kuma dole a samar da kusan tun daga shan ruwa idan janareto ya fara aiki sai ya kai asubai sai ya kai bayan asubai sai ya kai karfe bakwai tun da za a yi tahajjud insha Allah ta'ala malam usman shine zai mana tahajjud in Allah ya sa da malam usman shi zai yi tahajjud raka'a goma sha ɗaya za a rika yi za a karanta izufi uku kullum Allah ya sayar izufi uku kullum za a yi ba wai sauki za a yi ba kaka ɗauka sai an sauki muna son karatu ne wanda za mu rika yi wanda zai rika amfani mu ba nan jana a tafi abu jama eh za mu ɗan zuwa ɗan tafi a gujin haka dai ba mai abin nan ba amma muna son mai ruku'u nagartacce mai sujada nagartacciya ko ba haka ba to da ka za a karanta izbi uku ne kullum a raka a goma sha a raka a takwas raka a uku kuma a shafa'i da mutum insha Allah wa ta'ala lokacin farawan ne ba mu shawara da sauran yan uwa ba amma dai na san ba zai wuce karfe ɗaya ba ba zai wuce karfe ɗaya ba sai inda kila karfe ɗaya zuwa ɗaya da rabi biyu uku awa biyu dai na san insha Allah wa ta'ala mun karanta izbi a gama ko mutum ya je sahur ya abin to kaga akwai aikace aikace da yawa wanda shi ma dai yana da bukatuwan tallafi da taimako kuma ina ƙara jawo hankali akan cewa kowa ya zama wakilin Allah a ɗakin Allah duk abin da ka gaba daidai ba kar ka bari a yi ba daidai ba kar ka bari a yi ba daidai kai ma kada ka yi cikin dokokin da na san yan agaji sun gama shi shirin sun fara sai da fom na itikadi wanda ke so zai je sai cikin dokokin da suka sanya shine ba za a sa hita ɗaya daga cikin waɗannan soketin da ke cikin masallaci ba to kada ka fakaici ido kaga kila da hantsi da ana bacci ka ce bari in tashi in lallaba in je in sa kafin kowa ma bin ya riga ya yi ta ƙasa ka kiyaye hakkin Allah na katon lahi na katon lahi na a'a wai Allah ma ce za a yi wanka da ruwan sanyi shine amfanin sai da fam din wannan kuɗin da ake karɓa akwai tsarin da 'yan agaji suke da shi na sanya ruwan zafi ga masu wanka an fahimta akwai wannan tsarin ana fata in dai ba abin ya yawa ba duk wanda zai wanka ya samu ruwan zafi wanda ke kusa shi a kawo mishi ruwan zafi daga gida wanda kuma bai da wannan halin to akwai tsari da aka yi wanda za a sa ruwan zafi lokaci bayan lokaci wannan ɗan tarfa mishi ya je ɗan wawa ba sai ka shiga ciki kai ta bandan-bandan da ruwa ba ko kofi biyu ko ka samu ko uku ka samu shi ke nan kai wajen ka fito to da akwai waɗannan tsare-tsaren ina fatan jama'a musulmi mu ba da haɗin kai kar ka ɗauka wa masallacin nan na waɗansu mutane ne da haka idan a bayan idan su ne sai ka saki jikinka ka take haƙoƙa in kuma a gaban su ne sai ka ka ɗauka ɗakin Allah ne kai kuma bayan bawan Allah ne za ka kiyaye haƙƙin Allah wannan shine takaitaccen faɗakarwa na wallahu ta'ala a'la wa a'lam وصلى الله وبارك على النبي الكريم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اليك na'am ah malam ya bayani akan sallan idi to sallan idi idan Allah ya so ya yarda a masallacin local za a tsaye da sallan idi karfe 7 da kwata na safi karfe 7 da kwata a dama ai mun saba tashin dare mai sahur mai kiyamul layli zaka san karfe 3 zaka tashi da kai da matanka da ƴaƴanka kawai ku wankan juma'a ku wankan idi shikenan ku ci a kwalliyanku ana gama sallan asubahi tafi kuna labba'a shi ba labbaik Allahumma wani ku tafi kuna kabbar baki ba shi aikin haji bane ba lantana haji ana labbaik Allahumma ku kama hanya ku tafi wato an yi nazarin waɗansu matsalolin ko lura na tabbatar akwai da damun mu nan waɗansu rasa sallan idi a waɗansu lokuta saboda cunkoson hanya waɗansu kuma gurin dawowa ce dai sallan idin layya da ake so ka zo ka yanka dabbanka ka kuma fara ci daga dabban duk wanda ya ce zai wannan sunnan ni dai na san a duk shekara ba na karyawa ba na cin abinci sai kusan karfe sha biyu da rabi zuwa karfe ɗaya kila an fahimta kuma mun yi la'akari babban abin da ke haifar da wannan matsala cinkoso ne kaga akwai cinkoson waɗanda suke zuwa sallan idi a waɗansu masallatan wanda ba mu ba da haka sai hanya ya cakuɗe matuƙa ga waɗansu eh ga waɗansu ga masu hawa hawa da wakai kuma ga dawakai a hanya ga waye ga sai hanya ya cakuɗe to sai kaga abubuwan duk sun tabarbare mana waɗansu su rasa sallan idi kai har shugaba karan kansa ba ma bai samu sallan idi ba a hanya sai dai waɗanda suka tattafai da shi haka sai su yi mishi waya kana ina ce gani a gosulo ko su da ya rike akwai da dama na sun sauran sallan idi kuma manzon Allah ce mafificin aiki shine sallah a farkon lokaci sallan idin nan lokacin sallan walhani da haka lokacin sallan walhana shiga daga lokacin da rana ta fito to ta fito karfe shida da kwata to duk inda muka kai karfe bakwai da kwata shi ke mun ba da awa da duk mikin ya kamata a ce ya kinsa kar mu kai sai karfe tara karfe goma kuma ga shi yana wahal da wani lokaci kuma a samu limamin shi ma yana karatu a hankali kuma ya dawo innal ladina qalu rabbana allah thumma istaqamu sai ya mana shafi daya ga zafin rana wani lokaci to alkwai dai matsaloli da yawa to wannan ya fi kama da sunna kuma ya fi sauƙaƙa mana to majalisar koli na jibu ta zauna ta ga wannan shine maslaha da aka masallacin lokacin sai da sallah karfi bakwai da kwata insha Allah ta'ala masallacin mai na sunan shi nan da kaci duk wanda ya dakata a gida bai fita bakwai da kwata ba to bakwai da rabi ya iya wucewa da kaci za a tsaye da sallah karfe bakwai da rabi in Allah ya yarda masallacin ci kaji shi kuma za a tsaye da sallah shi ma karfe bakwai da kwata kamar yadda za a tsaye da anan lokacin da aka waɗannan masallatai guda biyu da na kaji da na lokos ƙarfe bakwai da kwata na dakace kuma ƙarfe bakwai da rabi in Allah ya so ya yi in ko Allah ya kai musallan layya to ƙarfe bakwai na safe mun tsaye da sallah a lokos da kaji ƙarfe bakwai ta yadda yake ƙarfe takwas insha Allah duk mun yanka lemun ya gama kwatuba mun dawo gida mun yanka ka ci nama hankalin ka ya kwanta amma ka so ka kwanta kai bacci ya lautacce sannan a tashi sallan ba insha Allah ta'ala da haka wannan sako ne nake badawa sako ne ka isar ma duk inda zaka isa a gaya ma mata a majalisoci na tafsirai da karatuttuka da makarantu a gaya ma maza a masallatai a yi posting din wannan a facebook a yi posting din shi a whatsapp duk inda aka san za a yi posting din wannan sakon a isar da wannan sakon kowa ya samu wannan sakon kai har wanda yake da daman da zai kai gidan rediyo ka zo mu baka inda tsarin sanarwar yake ka kai mana gidan rediyo Allah ya saka maka da alkhairi na'am na'am wa alaikum assalam na'am ina abin magana mai sauka ba na'am
jumla da ma iya karanta mana yau a karan kan musan abin da shafi gaba na uku abin da shafi aiki ina buƙatar koma nazari a kan wannan sosai a kan kawai sannan kuma abu na bisa ko ne ya kamata ɗaliban ilimi da malamai su kai wannan sabon wani sarkaci a gida da su domin tsakani da Allah ana samun matsala sosai wajen za ta kula da matasa sai karkarar da matashi na saba Allah in ke magana sai ce maka yi imani a zuciya sai ka ga suna kafa wacce wa ka hujjar wacce ka ke yin zaɓar ka wasu na saka wa haɗuwa wani yana da hanyar sosai don za ka tarar da har matasan da suka zaɓa kansu zuwa da suna sai ka tarar da wannan yana tasiri a cikin su aka tarar da wasu na saka wando suna jin sauti suna nuna da nau'ukan sama ma'adin da mabata amma su da tare da rufe magana sai ya ce wa jin tsoron ana na zuce imani na zuce haka sai ka tare da ana matuƙar sarkaci da kai da mataki na kudin nan gaskiya yan uwa wannan sabo ne gaskiya mai kokari isa da wannan sabon kar ka ji anan ka yi fashi a karan wato ka yi ba ka yi san da shi ba ka san inda Allah ba wani zai yi da ya fi ba kuma ana san mabala sosai wannan na samu wannan mabala da ke wani uwa da yin wannan tambayar a wani waje da aka tashi a kan sita dangane da abin da shi kulawa da ƙarshe ƙarshen ka bawang tangan dia kau singkai, bawang singkai kan singkai lah. Jadi dulu bawang ada perasaan ada sesuatu sama yang dicipta. Apa sih itu nak dijual dia mungkin kita dia mungkin hati jadi mungkin ada sekali ni. Apa sih itu dulu manusia dia nak suruh awak dia asyik bersih. Dia dia asyik bersih nanti tu sai zama tuwito kuɗi ya haɗe mutane kayan ba wasu ingancin da ba ya mutu so don haka musulmi sun san mu'azzini ne kira sallah ne sun zo su bi kawo shirancin su da kuma suka ce ayi nasu ne ya shi ne yake tsanci a gane to a shahidin magana na sai bayan ya gama nasiha sai wani bawan Allah sai kira ne sai ke cewa to ai yanzu kenan ai an san abin da ke zuciyar shi an sa abin da ke zuciyar wannan bawan Allah ku sani ku ce mishi mu a matsayin wani musulmi an wato wajen sama ne da yake da abin da ke da ni abin da ke zuciyar wannan kuma tsakanin bawa da Allah Allah shi ya san abin da ke zuciyar wannan bawa sannan shi bawa ne san abin da yake kula da Allah ka mu a zahiri tun da an ce a cikin sarki mu a wajen mene da wannan za mu yi shukunci ba za mu yi hukunci da wani abin da ke zuciyar shi ba shi wannan kuma tsakanin shi da Allah to don haka kaga shi tunanin shi ne zuciya zuciya an gane sauran da kaga yana da wannan aƙidar na cewa sauran Allah na zuciya imani na zuciya ne da haka ba dole ba ne misali da ya an bayan cewa ya shi da kusanci a wurin tashi a matsayin kirista an lura saboda yana da haɗari wannan aƙidar ina ne yana zagayawa tsakanin sayarwa tsakanin matasa sosai muna fata al'amarin da sarki samu dacewa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وصلى الله وبارك على النبي الكريم سبحانه اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك